أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawo a ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai tsarki muna fata Allah ya mana muwafaka da abin da zamu karanta muna fata Allah ya mana muwafaka da abin da zamu saurara Allah tabaraka wa ta'ala yana mayan ma waɗannan kafirai da martani waɗanda suke ganin sun fi muminai sun fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don komai ba sai dai suna da wadatar duniya ba don komai ba sai da Allah ya ba su jin daɗin duniya sai suka ga su ne kan gaskiya ba su haɓar manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam su ne mabibita ba su haɓar Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba da shi da Allah tabaraka wa ta'ala ke mai musu da martani ko da suke ganin suna da wadata suna ganin suna da jin daɗin duniya wanda shi suka dogara da shi suke ganin wato Allah ba zai azabtar da su ba in sun je lahira saboda kafircin su to ai su iya sani waɗanda suka fi su jin daɗin duniya waɗanda aka fi ba duniyar fiye da su wato sun mutu kuma Allah ya azabtar da su Allah ya halakar da su kuma ya azabtar da su da ka yi cewa kuma halakana qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa riya da ka sai ci gaba ya ce qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda yace qul ka faɗa musu ya rasulullahi ai man kana fi dalal duk wanda ya zama a cikin bata man kana kafirin wanda ya zama kafiri falyamjud lahu arrahman madda yana da fasara biyu arrahman ubangiji rahman falyamjud zai ƙara jan kwanan shi falyamjud zai ƙara masa yawan dukiya da yawan jin daɗi da duk abin da ya ba shi nimomin nan to zai ta ƙara masa zai ta ƙara masa madda watan daɗi إن الله تبارك وتعالى تنزيح الله تبارك وتعالى وربما يستدرج أهل الضلالة ديوا دي وإن سكي قتلت ما أبوتا ضلالة قتل نفس استدراج سكوا كتابة سكين ذلك دوكيا دملكي دكومي أما باوي دن الله تبارك وتعالى يا نسم سبني باوي ذاك بني دك الله وإن استدراجي فيؤتيه المراد Allah tabaraka ta'ala ba su muranin su har su kai suna ganin annahu yuridu khaira Allah na nufin alkhairi da su wanda kuma ba haka ba ne wa huwa la yuridu illa halaka kuma Allah bai yuridu su da komai sai halaka wannan dukiya ne ba su ba ta min Allah ba sai su bari حتى إذا رأوا ما يوعدون الله تبارك وتعالى يتم تالالا يتجم قانوس يتدعى سنة كابرتي سنة كارب كاسا سنة كابرتي سنة كارب دقى دوكيا سنة كابرتي سنة كارب كارب فداء جاء الدنيا سنة كارب كابرتي سنة كارب دوكيا to har duka wannan shine fadilul rahman majja hatta idza ra'u yumadun har akai ma'ana ra'u yumadun abinda ake musu alƙawari na zuwan sa har su kai su ga wannan abin da ake musu alƙawari na zuwan shi to menene sai aya ta ce immal azaba imma dai azaba abin da ake musu alƙawari imma dai azaba azaba shi ne mutuwa wajen yanki karkashe su a wajen yaki Allah ta'ala ya ce za a karkashe su a wajen yaki to wannan kashe su a wajen yaki shi aka ambata azaba dama Allah tabaraka wa ta'ala yakan ambaci kisa a wajen yaki ya kira shi azaba sai ce qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yumsihim wa yansurukum alayhim wa yashfu sudur qawmin mu'minin ya rasulullah da sahabbai Allah ta'ala ya ce yake su in kuka yaƙe su yu'azzibuhumullahu Allah bai azabtar da su bi aidikum a hannayen kaga nan an ambaci kisa azaba za ka yi ce yu'azzibuhumullahu bi aidikum to kaga shine immal azaba imma dai a karkashe su a wajen yaƙi shine ma yu'adu wa imma sa'a ko kuma tashin kiyama تتأيب شين إما الأضابة وإما الصاع المشتملة على جهنم والدئتا تاشا عندما تتردى واتن جهنم فيدخلون هذا شيئا تؤلوك سني فسيعلمون من هو شر المكان ما سنع لبي سنع سوى أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا wannan billa da suke yi sai ranar tashi alkiyama in an sa su wuta za su gane su wane ne sharrun makana su wane ne sharrun makana su ne sharrun makana waɗanda suke ganin su ne khairun makaman can watan a duniya to yau Allah tabaraka wa ta'ala zai nuna musu fa sai alamu da sun za su san man huwa sharrun makana wanda su ne miyagu su ne da suke masu muni makanan wato a wuri ko kuma makanan a matsayi wa abu abu junda kuma su ne mafi raunin runduna inda yana ganin cewa ai yana da dangi yana da ƴaƴa yana da surkunai yana da kaza yana da kaza to duk wannan ba su amfani in ya shiga wuta duk wannan ba su amfani in shiga wuta zai ga shi duk dangin nan da yake ta tinkawo da su ba su da amfani yanzu shine abu abu junda waɗannan kafirai da suke ma muminai cin kawo da yawan dukiya da manya-manyan gidaje da manya-manyan kamfuna da manya-manyan jaruka duk suna da muminai wannan fankama da shi kuma suna da ganin sun fi su Allah ta'ala ya ce wannan ta lalace ke musu sai an ka biladar za su san su ne akan mummunan matsayi ba muminai sabon manzo Allah sallallahu ta'ala ya sallama a awanin ahum shin su ne suka zamo sharrun makan amin mu'minina amin mu'minuna ko ko mu'minai suka zamo a sharrun makanan za ka ce hum su dai kafirin su ne a kan sharrun makan abin da yasa jinduhum shaitan da ka suka zamo su ne a abu junda da ka ce mafi raunin nan na junda mataimaka ko junda runduna rundunar kafirai shine shaitan shaidan ne ke kara musu fawa shaidan ne ke zuga su amma shi kan shi ne da ta ɓaci sai ka ga ya juya ya bada baya sai ka jina cewa inni arama da tsaron ina ganin abin da ba ku gani ko kaɗan domin ya zama mala'iku sun sauka don haka shaidan zai wato juya ya ba ya ba da baya yana gudu ya bar waɗanda ya zuga su ne kakarai bayan ko kaga duk wanda zai sa su a igiyar ruwa daga baya ya jaye wannan shi ne abu abu junda su ne abu abu junda domin rundunar su shaidan ne shi ne mataimakin nasu amma su ko muminai wa junduhumul mala'ika mala'iku su ne su ne rundunarsu mala'iku su ne rundunarsu ko dubu ɗaya bi alif min al-mala'ikati ko salatati alafin min al-mala'ikati ko khamsati alafin min al-mala'ikati duk Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka domin ya karfafi mu'minai mala'ikan da in an ba shi umarni sai ya halakar da gari gaba ɗaya ko ƙasa gaba ɗaya ya ba shi umarni to ire-iren su ne Allah ya saukar da dubu biyar domin su taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu biyar domin su taimaki mu'minai to ai ko ka da waɗannan masu rundunan mala'iku su ne waɗanda suke mafi ɗaukaka mafi daraja a wajen runduna su kuma kafirai su ne abu abu junda دور النص تجد تجد ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا أنا ليش ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله تبارك وتعالى يشهد الله ينا كارا ووأن لسك الشريعة هدى وتكري الشريعة بما ينزل عليهم من الآيات na abin da ke sauka gare shi ayoyi ko kuma bibayun zilu alaihi min al-ayat na abin da Allah ke saukarwa gare su duk za ta karanta abin da ke sauka gare su na ayoyi ko kuma abin da ake saukarwa ba na abin da Allah ke saukarwa gare su na ayoyi a wannan watan adadi ne akan ɗaukan kafin salati أو من كان في الدلالة تكاد وأن الله تبارك وتعالى يا دقا موسو باتا سوكما وأن سكي أشكي شريا الله تبارك وتعالى يا دقا موسو شريا kaga kowanne abin da yake kai aka dada mashi za ka ce falyamdud lahu rahmanul madda falyamdud lahu rahmanul madda wanda ke cikin bata yake cikin halaka to fa yanzu da wannan ba da Allah ya taddada mishi in halakacce in dukiye ce ba to haka ma waɗanda suke akan shari'a su ma sai Allah ta'ala ce wanda suke kan shari'a din nan Allah tabaraka ta'ala yana dada musu gudan wata irin shari'a domin duk lokacin da aka saukar da alqur'ani za su suka yi imani da shi zai ƙara zamowa shari'a gare su domin Allah ta'ala ce kullu walil amru hudan wa shifa ka faɗa musu ya rasu Allah ka ce shi alƙur'ani ka shirya ne waraka ne maka ko da su imani duk lokacin da ya sauka sai ya maganin wata cuta wannan zulmin alƙur'ani ma hu shifa wa rahmatu lil mu'minin muna saukar da abin da ya zama waraka kuma rahma ga mu'minai shi ne alƙur'ani wa idza ma unzilat in an saukar da aya sai ka gina cewa fa minhum man فمنهم أقول لسوء من يقول أيكم زادتها بإيمانا shin cikin ku wannan sura ta sauka wane ne ta ƙara ma imani fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun waɗanda suka yi imani masu imani su kan da an saukar da wani abu na alqur'ani za su ƙara imani za su ƙara samun nutsuwa tsakanin su da Allah to dan haka nan sai ya ce وتفرج الله الذين اهتدوا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا الباقيات الصالحات وانزلك وانقيك هي الطعام وإلى أن سنة تنبايا يا الباقيات الصالحات أتكن سورة تنبايا وأتم وانزلك وانقيك أم فإن أي كافي نظام صالحي سيادة مجيدين ma'ana bisa karto wa shari'a sannan sai an samu ikhlasi na wanda ya aikin sai an samu cikakken imani na mai aikin sannan ya zama al'amaru salih saboda haka Allah ta'ala ya ce babban ya fi salihan wanzanzun ayyuka na kwarai ya da'a da tattali saliha za ta wanzu ga mai ita to wannan kyawawan ayyuka wanzanzu waɗanda za su wanzu خير عند ربك ثوابا سورة وفيتا وجب وجدك وجلادا وخير مردا كما متم يغبات الأباكة الصالحات التي لا ينسى تشيكي دا وتنبيي مردا مقوما مجويا domin wanda ya gabatar da salloli ya gabatar da nafilfili ya gabatar da karatu alqur'ani kamar yadda aka ɗauka dukkan ayyuka na nasu da albaqiyatu salihat kamar yadda ya zo a watan a hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam albaqiyatu salihat shine subhanallahi والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر شيل البركة الصالحات waɗannan dai abaka su sana su ne mafifita watan a wajen ubangijinka ta fannin sakamako su ne mafifita watan ta fannin sakamako a kwanari da ne
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وان الباقيات الصالحات سنه في كتاب ubangiji a wajen lada domin ita sakamako albaqiyatus salihatu aljanna ce kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ambato yana cewa fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah addini kaji Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce kikkiawan sakamako ta kikkiawan sakamakon nan shine aljanna domin ya ce sai da wanda suka yi hijira aka fitar da su daga gidajen aka cutar da su saboda Allah saboda tafarkin Allah suka yi aka kashe suka kashe aka kashe Allah ta'ala ce zan kankare musu miyagun ayyukansu kuma zan shigar da su aljannatai waɗanda ƙoramu guda huɗu suke gudana ƙarƙashin su sai ce tsawaban lillah halin kasancewa wannan duk wannan da aljanna da jin daɗin da ke cikinta shine tsawaban ذاك يجي ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب كيكاون سكمكو هنا وبيجي ذاك شيء والباقي في السؤال خير عند ربك ثوابا والمسيح يتولى لهم بما صبروا جنة محلية من ساكا مسو ده سبب من فقولينس ده ميموكا مسو ساكية جنة محريرة الجنة لتفابق الحرير أما سوكو سكمكم كاكريفا a su kan sakamakon kafirai shi ne wuta kai ba mai hada wuta da aljanna ba mai hada rahma da azaba da ka sai ce wallahi ya tsaya ku khairu min inda rabbika thawab domin su kafirai walladina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fa yamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadhalika najzi kull kafur kadhalika najzi kull kafur kaji duk wanda ya kafirce wutar jahannama ita ce sakamakonsa kuma baya mutuwa balle ya huta kuma baya rayuwa rayuwar jari haka za a ta tafiya Allah ta'ala ya ce kadhalika najzi kull kafur duk da ka burci haka dole shi ne sakamakonsa to ka ji sakamakon kafirin ka ji sakamakon masu imani sakamakon masu imani aljanna usmu thawab sakamakon kafirai wato wuta shine kadhalika najzi kull kafur أفرأيت الذي كفر بآياتنا قال لأوتين مالا وولدا الله تبارك وتعالى شيء أفرأيت يطلق غنيبا يا كغنيني دنغني دون الكافر سيد آلوين وقال لأوتين مالا وولدا ينا بكي ينا الفهل ينا شكباكي ينا شوى أنباشي مالا دوكيا كما أنباشي يا يا دون كينا الفهل دي واليا ina alfahari da yawan dukiya da dalilin sako wannan aya ta afara ya ta dalilin kafar bai aya tana aka ce khabab ibn al-arat khabab ibn al-arat ɗaya daga cikin manyan manyan sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sana'a sai ita ce kira makeri to shine sai wato qasim wa'id sai ya ba shi aiki da ya ba shi aiki shi kuma yana cikin manya-manyan kafiran makka da ya ba shi aiki sai ya gamu aikin sai ya kawo da ya kawo sai ce to kuɗi sai gobe kuɗi sai gobe gobe ta yi ya taho je sai gobe gobe ta yi ya taho ya ce je sai gobe ya ƙi biyan shi kuɗin shi wata rana da ya zo shi yana neman biyan bashin da shi ne yake cewa ban biyan ka haƙƙinka sai ka kafirce Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da zai biya Allahu arafa sai ya kafirce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Khabbab al-Arat yace ai ku ba abin da zai sa shi kafirce mu yace ba ranar da zai kafirce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har da yace da Abu Muhammad hatta ta muta kutuba har sai ka mutu kuma an ta da kai to shine wato ne ke faɗa shi asun wani yana cewa ana ila min tusawwa ba yanzu ne inda kake magana ina mutu za a tare kala am yace yi haka ne kala to sai shi asun watan asidan wa'id din sai ce a to in haka ne to ai in mun je ta kiyama na tashi can zan tashi mai kuɗi yadda nake da mai kuɗi zan tashi mai dukiya da nake mai dukiya da haka in mun je can zan biya ka kamar in mun je ci an tada ni da dukiya ta sai in biya ka to kaga isgili ne yake yi sai wannan aya ta sauka na afarayin da zai kafar bi ayatina da ya ka gani ga wannan ne ya kafirce wa ayoyin shi asun wani ya kafirce da alƙur'ani وقال يشي خطاب العرب لأوتين مالا وولدا أي لا أبان مالا دوكيا قوبكيا يد أكباش دوكيا أنا الدنيا يشي أكياما ماذا أباش دوكيا الجوى وولدا وماذا أباش آآ ديوى يشي نحن إذا ذهبنا إلى الآخرة كنت منت في الآخرة نكون في الآخرة كما كنا في الدنيا shi rubatan tunanin shi yadda yake a duniya mai kuɗi a lahira ma mai kuɗi yadda yake a duniya mawadaci a lahira ma zai zama mawadaci za ka yi ce ana so a kunu a tsara min kamala zan fi ka yawan dukiya wa waladan ko zan fi ka yawan ƴaƴa to ka ga in muka je alƙiyama sai in biya ka qala ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce watan aqal al-ghaiba wannan magana da yake faɗa cewa la uta yanna malan mawala za a ba ni dukiya mai yawa a cikin lahira za a ba ni yaya mai yawa a cikin lahira shin ya in kai ilimin gaibi ne ya san haka amin ta kada inda rahmani ahada ko ko ya yi wannan alƙawari ne tsakanin shi da Allah cewa Allah ne suka yi wani agreement cewa in yaji tashi alƙiyama wato in ya mutu za a za a bashi dukiya mai yawa za a bashi ƴaƴa mai yawa yana da wannan alƙawarin ne tsakanin shi da Allah ko kuwa ya tsinkari gaibi ne ya gano haka kalla Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da shi abin tafaza inda rahmani ada ko ya rike ahadan wani alƙawari ne wani agreement ne inda rahmani wajen ubangiji rahmani kalla Allah tabaraka wata'ala ce ko kusa ba ɗaya daga cikin bin nan matsala al-ghaiba wa mattakhadha inda rahmani hada shine ma'anar kalla din ai bai da wani alƙawari tsakanin shi da Allah ƙarya ce kawai yake bai din kai gaibin komai ba ƙarya ce kawai yake za ka ce kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-azab madda wannan magana kalla Allah tabaraka wa ta'ala yana rubuta da'awar masu da'awa da irin wannan kalla din su ma yahudawa sun yi irin da'awar su ta banza suna cewa la tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda ai rana wuta ba ta shafan mu sai yan kwanuka kirgaggu na bautar iyayensu da suka yi wa dan bariki kwana arba'in kenan za ku sun shiga wuta ba su wuce kwana arba'in wa qala la tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda to su ma sai Allah subhanahu wataala ya musu irin wannan tambaya yace qul tahassum inda Allah ahadan falam yuqim Allah ahadan am taqulun Allah wa la ta'lamun shin da kuke faɗan cewa wuta ba za ta shafe ku sai yan kwanuka kaɗan shin kuna da wani alkawari tsakaninku da Allah wanda kuma Allah bai sabawa am takununa Allah wa la ta'lamun ma'ana kai ƙarya ne kuke wa Allah kawai bal abdi bal mana bal takununa Allah wa la ta'lamun kuna faɗa wa Allah ƙarya ne Allah bai faɗi haka Allah bai ce wato ba zai sa kuta ba kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai ce in ya sa kutan ba iya kashi ayyaman ma'aduda duk ba ko dai da haka wani wuri ma sai Allah tabaraka wa ta'ala wata sayya wata karyata su kara a suratul baqara anan yace am takunu amma la ta'ala amma anan suratul maryam sai ishara bai fito kara ba ya karyata su din sai ce afdala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada kalla سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا الله تبارك وتعالى يجزي فإن ولا مغني مغنى سؤال أنت إن مالا ولدا زعم شدوك أن يجي تشأ القيامة زعم شعائي تشأ القيامة شيء الله تعالى يجزي سنكتب لسنزا وموتا معنا ورسم لكو دربو تما يقول أبدا ولا مبنكا بالإرس يجي فتا wani rubuta wurin azabar manta sannan kuma za mu kare shi da azabar kafirci kadai ba za mu mai kare da azabar yi wa Allah karya ya yi wa Allah karya ya ce da kusa yadda ba da mawalaka shi kafirci yana nan zaman kansa azabar sa daban sannan kuma kare akan azabar kafirci shi da azabar yi wa Allah karya da haka yace sanar tubu ما يقول ونمد له زاد لك مطع ومد الذي من العذاب لك عذابا نزيد بذلك عذاب فوق عذاب الكفر سمد معنى بايع عذاب كافر تشي سي عذاب يو الله كريا
ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا
Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani akan wannan kafiri shine asnuwa da irin kafircin sa masu yi Allah ƙarya bancin su yi kafirci kuma su ce suna da agreement tsakanin su da Allah ko kuma a'a su sha su aljanna ta su ko lahira ta su shi Allah ta'ala ya ce wa narithuhu ma yaqulu lallai narithuhu wa za mu gaji masa ma yaqulu abin da yake faɗa din nan ba ya ce la usayin malan wa walada ba yadda yake da dukiya a duniya lahira ma zai tashi mai dukiya yadda yake da 'ya'ya a duniya lahira ma zai tashi mai 'ya'ya Allah ta'ala ya ce a shi ne da labari da risu ma kun wannan abin da yake faɗa na ƴaƴa da dukiya da risu ai mun gani shi inna nahnu narisul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un ko wa nahnu warithu mu ne masu gadiya inna nahnu narisul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un saboda haka abinda muka bashi da dukiya mun gaje shi abinda muka bashi na ƴaƴa mun gaje shi eh wani wadan aka ce abin da ake nufi da watan na risu ma ya kone abin da yake magana ɗin yake faɗa na dukiya da ɗaya na risu mun haramta mashi abin da yake guri na ɗayan nan da dukiya a lafira duk mun mai mu musulmi in na risu ma ya kone mun gane da musulmi wannan abin da yake faɗa na dukiyar wasu suka ce ma'anarsa shi asun waɗin yana da ‘ya'ya da yawa to waɗannan ‘ya'yan da yake cewa da kusa inda malamin walada ake da labari Allah ma ya gadon wa musulmi da musulunci waɗannan ‘ya'yan Allah ya gadon musulmi da musulunci domin amurul asun ɗan sani baban sani to amurul asun ya musulunta hishamu ya musulunta waɗanda manya-manyan sahabbai ne guda biyu amurul asun da kuma hisham duk sun musulunta saboda haka Allah ke yi maza Allah sallallahu bishara ya rasulullahi abin da yake faɗan ma na ƴaƴan na risu ma ya kulu wannan abin da yake faɗan na ƴaƴan ai mun gane musulunci ma'ana za su kuma musulmi za su amma asir musulunta hisham shi ma ya musulunta wannan risu ma ya kulu wa ya ci na farta sannan kura ta shi alkiyama da yake cewa da kuta yadda malam wa walada ya ce ya fi na farda shi kaɗai in jama'a sa zai zo mana yadda ya taho haka zai koma mana ba dukiya ba ƴaƴa babu watan dangi babu mutane babu ƴan goyon ba yadda ya taho duniya shi kaɗai haka zai koma mana shi kaɗai shine wayatina zai zai ke mana yawan kiyama sanar ta shakiyama fardan shi kadai la mala lahu wala wala ba dukiya ba واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا الله تبارك وتعالى yana bayani akan halin da kafirai suke ciki wanda aka jefa wuta wanda suka cancanci wuta kamar an tambaya shi menene suka aikata suka cancanci shiga wutan nan da ake magana har ana bayanin azabar da ke cikin ta to shine Allah tabaraka don an ce sanatu ma yaqulu wa kullu min al-azab barda to shine Allah tabaraka ta'ala ya ce aikata kafircin su wattakhadhu sunni ayatan wasu alloli ababen bauta suka gaban baka min dunillahi suka bar Allah suka bar Allah mai halitta sammai mai halitta kasai mai halitta abin da ke tsakanin sammai da kasai suka bauta ma wani Allah ya abubuwa musu ma bauta musu amma da aka tambaye su menene dalili sai ce ya kunu lahu izza sun yi haka ne wai don su samu ceto daga waɗannan watan gumaka waɗannan dodonni suke bauta ba don su taimake su liya kudu da hukista don su zama mataimaka masu ceto da gare su inda za a wajen Allah bi Allah ya azabu su hana su kare su kada azabtar da su shi ma Allah ta baraka wa ta'ala ce kalla wannan da ce ba haka yake ba la mani min azabihim ba abin da zai hana su a yi musu azaba ba abin da zai hana a yi musu azaba don haka sai shi sayan furuna da ibadatai kalla ai bautar da suke wa waɗannan dudani ba su da amfani kuma bari su ji sayan furuna da ibadatai ranar tashin kiyama za su kafirce mabautar da suka yi musu a nan sai furuna da ibadatai sai malaman tafsiri suka yi sabani lamirin nan da waudin nan na sai kafuruna za su kafirce za su yi musu bi ibadatin da bautarsu shi waudin yana kuma ma wasu ka ce yana kuma ma'abudat wa'inda aka bauta ma ranar tashin alkiyama za su yi musun cewa kwata-kwata ma ba su bauta musu ba za ka yi cewa watan وإذا الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وكان إذا المشركين سنقوا إن سنقبوتا ما أشموتا أشم أدابا قال يا أبنجي وأنا سني دونني كل الناس سني أبا بتارين مكبوتا ما مكبكا مكبوتا ما مكبكا su ma sai su mai da amsa fa alqawli tul qawla innakum lakadib mu kariya kuke mana ba ku bauta mana ba kwata kwata ba ku bauta mana ko ka in taduru la yasma'u du'a wa law sami'u fastajabu lahu wa yawma al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'ukum mithlu khabir Allah tabaraka wa ta'ala ce wanda kuke bauta ma halin da dole ne ba su jin ba abin da kuke faɗi in ma sun ji to ba su amsa muku in ma sun ji ba su amsa muku kuma tashi alkiyama za su kafirce bautar da suka yi kuka yi musu za su ce kwata kwata ma su ku ba ku bauta musu ba wani wuri kuma ce ta barbara ana ilai ta ba ta mu iya da ya ubangiji mu mun kubuta gare ka mun kubuta a wajen ka mun kubuta mana ba kwata kwata ba su kubuta mana ba kwata kwata wannan shi wa qala shurqa'um ma kuntum iyana ta'budun wa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin suka ce kwata kwata ba kubuta mana ba in ma ba kubuta mana ba mu ma da labarin mutum ba mu ma da labarin mutum to a anan ka ji fasara ɗaya ke wannan wau na tsaye shuru na bibaratihim zai koma ma waɗanda aka bauta ma wa ranar tashar kyama za su yi musu wannan bauta su ce ba kwata kwata ba bauta musu ba wasu kuma daga malaman tafsiri suka ce zai yi wa da mu waɗanda suka yi bautar su ne sai shuru na bibaratihim da sanu za su kafince bautar da suka yi za su ce ma ba su yi ba kwata kwata za su ce ba su yi ba shine hujjoji kamar yadda watan Allah tabaraka wa ta'ala ke kisan ta ya ce sun malam ta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki eh sun malam ta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki ai daga karshe ma abin da za su ce su mushrikan nan da suka yi shirka za su ce ba su shirka ba kaga sai kuma nabi barikin ke shirkar da suka yi za su ce ba su yi ba wallahi rabbina ma kunna mushriki بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ai mu ban bauta ba kowa ba a duniya ban bauta ba komai ba a duniya ban bauta ba kowa ba ban bauta ba komai ba a duniya saboda haka menene ba amfanin bautar wanda za a bauta mawa da ya kace ce ai ba a bauta mishi me amfanin bautar watan wanda shi kai shi mai bautar daga baya zuwa ya musu ne ce bai yi ba ai ka ba ta da amfani bautar da take da amfani ita ce bautar Allah shi Allah tabaraka wa ta'ala godiya ma yake an bauta masa kuma sakamako yake in an bauta masa sannan kuma mutum bai bauta wa Allah ya dawo yana musu bai bauta wa Allah a ranar tashar kiyama ma farin ciki zai rika yi da bautar da yi wa Allah gaba ɗaya da ci na ma rayuwarsa gaba ɗaya bai da minti ɗaya ba na bautar Allah ba to kaga inda bautar take da amfani don haka Allah ta'ala ke bayani waɗanda ke bautar wani Allah suna bautar abin banza wanda daga ƙarshe ma la'ana ce za ta kasance tsakaninsu da juna la'ana ce za ta kasance tsakaninsu da juna da ta ce sai furuna bi ibadatihim wa yakununa alaihim bidda maimakon ma su sun ce sun bauta ma watan wani Allah li yakuna lahum izza domin su zamo izza mataimaka izza masu ce to gare su to sun kunya haka ma ne za su zama wai kunu alaihi dirda za su zama dirdan makiyin juna ko dirdan za su zama kishi izza shine wulakanci wannan bautar saboda ba ta Allah ba ce za ta shan kiyama za ta zama wulakanci gare su za ta zama kaskanci gare su wal ya zulla
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذوه أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alam tara ya ce ya ta gani ya rasulullah ma'ana aika gani anna arsalna shayatin mu ne muka sallada shaytanu arsalna idan ay sallallahu mun sallada shaytanu alal kafirin daga kafirai ta usuhu ita ce ke girgiza su ita ce ke kara musu fawa ita ce ke motsar da su ilal ma'asi da kufiyar ma'asi zuwa kafirci da sabon Allah dama sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man ya'shu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan wa lahu qarin duk wanda ya dundumta gabarin zikirin Allah yayi watsi da alqur'ani yayi watsi da ambaton Allah za mu hada shi da abun gwamin shi shine shaytan shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an tara anna asma shayatina watan mun sallada shi ɗanu alkafirin da kafirai ta uzuhum wadda su kafiran nan su ne suke girgiza su suke ƙara musu fara watan azza watan fara mana suke ƙara musu ƙwarin gwiwa a cikin kafirci suke ƙara girgiza su domin kalmomi guda uku da azzu shine azza da kuma hazzu da istihzazu duk ma'anar su ɗaya duk ma'anar su ɗaya eh Abdullahi Abbas yace tuhawwihin watan suna karfafa su ijwa'an wajen halakawa su shekaru din nan don haka yace wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma bayna aydihim wa khalfahum kaga shekaru ne ke kawata ba kafirai kafirci shekaru ne ke kawata wa kafirai sabon Allah don haka Allah tabaraka wata'ala ya ce an tsara arsalna shafi'an kafirin ta'uzuhum azza فلا تعجل عليهم يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلا تعجل كيف دوغا والسوكا عذابا كذا عذابا كذا والسوكا غير سبعة آآ بطلب دنيما تسوكا بطلب العذاب دنيما عذابا تسوكي تسوكا Allah ta'ala ce a ya Rasulullah ko baka yi haka ba inna ma na'uddu lahum adda inna ma bi na'uddu lahum muna musu lissafa musu shekaru su ne gaba da duka ɗiban musu muna musu lissafin shekaru muna musu lissafin watanni muna musu lissafin makonni muna musu lissafin aure muna musu lissafin watan mintota shi ne inna ma na lahum adda aka ce na lahum muna lissafa musu muna yi musu lissafin numfashinsu ne duk lokacin da numfashi ya shiga ya fita sai mu ce maye masu kaza numfashin da Allah tabaraka wata'ala ya tsada musu to an ware kaza in an kwana daga cikin kwanukan da Allah ya ɗeba musu an cire kaza haka haka haka har a cin ma'ajalin da Allah ya ɗiban musu da aka yi cikin da mana rujulahu muna lissafa musu hadda watan lissafi wasu ka ce inda mana uddu muna lissafa musu amalan ayyukansu domin ba abin za su aikata ko abin za su faɗa ko abin za su komi kankanta su komi girmansa face mun rubuta mu za mu musu sakayyarsa eh يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوشيني za a yi wannan sakamako da ke cewa ranar tashin kiyama za a yi kaza za a yi kaza to shi Allah tabaraka wa ta'ala kuma bayani akan tashin kiyama dama kamar yadda bayani ya gabata a farkon sura cewa wannan sura tana magana akan tauhidi wannan sura tana magana akan annabta kuma tana magana akan tashin kiyama to yanzu kuma bayani akan tashin kiyama ya ce da ka ce yau mana shurul muttaqina ka ambata kowace rana ce ce a yau mana shurul muttaqina ranar da za mu tara masu tsoron Allah waɗanda suka ji tsoron Allah ma'ana waɗanda suka ji tsoron Allah waɗanda suka aikata umarnin Allah suka halu ga abin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hana shine muttaqina domin hasil ta'awajti imtisalul muslimin haƙiƙin abin da ake ce matsoron Allah Allah ya ce kai kai ya ce ka bari ka bari ya ce ka bari ka bari ya ce kai kai maza Allah ya ce kai kai ya ce ka bari kuma ka bari wannan shi ne imtisalul amri wajtinabul nahi shi ne tsoron Allah da ka ce yau mun shiru muttaqina ranar da ka ambata musu ranar da za mu tara masu tsoron Allah da me yasa suka zama tsoron Allah da imanin da imaninsu za mu tara su ila rahmani wafda za su zama wafdan mahai tawaga ila rahmani zuwa ga ubangiji rahmani a nan ya ce wafdu ana nufin mahaya dawaki ko mahaya raƙumma ko waɗanda suke akan ababen hawa na kasaita na alfarma to shine wafda kamar tawagar da za ta zo ganin watan sarki ko shugaban ƙasa kaga za su zo a cikin kasaita da kuma a girmama su to haka waɗanda suka taso ta masu tsoron Allah suka tasan mu ubangiji ranar tashi alkiyama za a tattara su zuwa ga ubangiji rahman wafdan suna mahaya dawaki suna wato wafda tawaga karfa waɗanda suke ababen girmamawa
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا
الحافظ ابن كثير التفسير من الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ران ذا متاد مسطورا الله زوا الرحمن وفدا سنا محيا دبوبي محيا أبا بن هوا تو أديدي ون الآية ابن كثير يا كاو حديث لابن أبي حاتم يروي ذات إسنادي حتى ابن مرزوق abin da ibn wazub ya ce yau na shirin mutaki da rahman wafda ya ce ya stabbil mu'min inda khurujihi min al-qabr ahsana sura ra'a mutum mu'mini yana fitowa daga cikin kabari zai ga wata sura mai kyau wanda bai taba ganin irin ta ba ga kuma kamshi bai taba jin irin wannan kamshin ba sai ya ce man anta kai kuma Allah wane ne kai sai ya sai ce amma ta arifu ni baka sani ba baka sani ba kake tambaya ta sai ya kuma ya ce a ban san ka ba ni dai kawai abin da zan tambaye ka kamshi ne zikara ne ban taɓa jin irin wannan kamshin ba na ga fuskar ka da kyau ban taɓa ganin fuska da kyau da na ba sai ya ce ana amaluka salihu ai aikin ka ne na ƙwarewa da ka aikata a duniya ni ne Allah ya rage shi sura mai kyau haka haka ka zamo a cikin duniya kana kyawawan ayyuka kyawawan ayyuka da naka a duniya su ne aka dunkule aka mulmule suka zamo ni saboda haka ya rawaita kwarai nake hawanka ma'ana nake hawanka in je ka aikata ni ma'ana ayyukan da'a da yake aikatawa aika kamar su ne ke hawansa domin taklifi ne Allah ya tsora musu to da haka yace yau za a rama yadda ka hauni a duniya kai wahala da ni kai ta dawaniya a duniya ni ma yau na ta Allah ce in jira ka in tarbe ka a bakin kabarin ka ka hauni kai ni ne watan aikin kyakkyawa da kariya don haka amin amin don haka وتزيد كهون فذلك قوله يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا اي عبد الله الامام احمد بن حنبل الاسلامي حتى كان النعمان بن سعيد abin da yace muna zaune wajen sayyidina ali sai karanta wannan aya wa nashir mutaqin da rahman wafda yace wallahi ma ala rabbihim yafshurun yace waɗannan fa da Allah ke cewa yawma nashir mutaqin da rahman wafda ba fa kasa bane za su taho ƙasa ko alama sai da alsiri ya rantsa ya ce wallahi ba ƙasa za su zo kan dabbobi za su za su taho ubangiji rahma da kabarwarsu a kan dabbobi ya ce ai wala yuhsharu wafdu ala arjulihim ai da inda kaji wafdu ba a tara su akan kawawu su tafi akan kawawu a ko kadan la tibinuke sun akan taguwanni ne wanda halitta ba su taɓa ganin taguwa mai kyau da kawa da kasaita kamar wannan ba saboda haka watan yake akwai kayayyaki na kawa na dinari da azurfa duk an kawa ta waɗannan ababen hawan da su sannan su hau in sun hau ba su zamiya ko ina hatta ya biribu abubuwan janna sai sun kai kofofin aljanna su kwankwasa saboda haka watan shi ne ma'anar yau mana shirin mutaƙina إلى الرحمن وفدا ranar da muke tara masu tsoron Allah zuwa ga sarki Rahman wafdan suna wato mahaya dabbobi wala su kul mujrimin ila jahannam warda to kaji halin masu imani masu tsoron Allah za su tashi cikin cikar kasaita yanzu aka ce shugaban kasa ya yi baki ai karka so ga irin tarire da zai musu sai ka an zo da manyan motoci da jiniya da protocol da masu hidima da sauransu duka za a raka su saboda bakin shugaban kasa ne to haka waɗanda suke waɗannan bakin Allah ne da haka suke cikin cikar kasaita masu imani kenan to su kuma kafirai sai Allah tabaraka ta'ala bayan na bayanin halin su yace wa suqul mujrimina za mu kora mujrimai ila jahannama ma'ana mujrimai waɗanda suke da dalolin laifi waɗanda suka aikata laifin da suka cancanci azaba duk laifin da wani aka cancanci azaba da aikata laifin to shi ne ake ce ma wato masu su mujrimai wanda su kun mujrimi ne muna kora muna gargada irin yadda mai dabbobi ke gargada dabbobi watan abin da yasa ake hikimar da ke cikin gargada kafirai wulakanci ba su da kumanci da dabbobi ɗai kenan sannan na biyu shi wanda ke kora domin an ce na suku an kora su gaba shi ne kora sun yana baya kan lokacin da ya katsa musu tsawa za su fi firgici bisa da in suna ganin shi in ba su ganin shi hankalin su ya fita shi ya katsa musu tsawa to don haka mala'iku za su sa su gaba suna katsa musu tsawa suna firgicewa za ka yi shi wani su kulmujrimina muna kora mujrimai ila jahannama kaga su ba ila rahmani su can muminai masu tsoron Allah ta aka ce ila rahmani zuwa ga sarki rahmanu zuwa ga sarki rahmanu domin a faɗi halin da suke ciki halin rahmanu su ko waɗannan za mu kora su gargaɗa su ila jahannama zuwa ga wasu jahannama ya ce wirda dangarawa aka ce wirda yana da tasarori da yawa wirdan ɗinan asalin wirdu tusgawa gangarawa don a sha ruwa to ai duk wanda ya gangara ya sha ruwa na jin kishirwa ne za ku ce to wuyar dalin nan ai a suna masu jin kishirwa da sannu za mu kora su gargada mujirmin zuwa ga wutar jahannama wirda suna masu tsananin jin kishirwa wirda watan gaggarawa sai aka ambace su watan masu jin kishirwa sai aka ambace su wirda saboda ni saboda ai abin da aka sani duk wanda ya gangara ma ruwa ya sha yana jin kishirwa wani su kuma dumi ila jahannama wurda la yamliku ash-shafa'a an karanta lokaci lokaci yayi ta alhamdulillah lokaci yayi za mu ta anan muna fatan abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladarsa abin da muka yi kuskure Allah ta yafe mana Allah ka karɓi mana akan sawaba alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka ba mu abin da lafiya za ta nema na alkhairi alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ka ba kasan mu lafiya Allah ka zauna da kasan mu lafiya Allah ka zauna da kasan mu lafiya Allah ka yaye bikin jini da tashi tashin hankula wannan tsada kayayyaki da suka yawa musamman abinci ubangiji Allah ka yaye mana wannan tsada Allah ka kawo mana sauki kuma ka hore abin abin hidima alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam halin da musulmi suke cikin tsanani Allah ka kawo dauki Allah ka kawo ludufi Allah ka kawo ludufi alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala sallam Allah ya karbi ibadunmu Allah ya karbi ibadunmu Allah ka rubuta mu cikin diwanin salihin bayi Allah ka rubuta mu cikin diwanin salihin bayi alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين